من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا من تنته الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا مؤملا لك الحمد والشكر المسرمد دائما فلم يخش من يلجا إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إخوتي الأفاضلة المستمعين والمستمعات جميع أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai ɗumbin albarka mun ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na watan Ramadan na kafin nan muna ba da hakurin lati da muka yi wanda hakan ya kasance ne saboda lallacewar abin hawa wanda kuma ina ƙara tunasar da 'yan uwa musulmai cewa ranar asabar ta da lokacin rufe tafsiri ya kusa wannan asabar da ke zuwa wanda kuma idan ban manta ba har yanzu dai muna na ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama harrama alaykum al-maytata wad-dam wa lahmu al-khinzir wa ma uhilla bihi ghayrillah wanda kafin nan muna kon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mu lana asata ya Usman Bauchi kan kwana da lafiya mun ji labarai daban-daban to Allah ƙara mishi lafiya da tsankwana kan wajen Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kafin mu cewa da bayani zai so Allah ga mishi tsakan wannan na aya na inna ma harrama alaikum albayta wa dam wa la mudakhilin Allah ga mu ma ne ji tafaddal mashkur a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يتطوع غير باج ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم da ajiye muka dalilin saukan wannan aya da abubuwa da yawa daban-daban a game da wannan aya da hukunce-hukuncen da malamai suka fitar akan shin ya halasta ga matafi ya ci abin da Allah ya haramta mishi idan bukata ta zo mishi babu yanda ta yi inda muna kan lirabi sai lokaci ya halinsa inda to da muka ɗau ɓangaren mai rabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma harrama alaikum to inna ma wani suka ce ma kafatun inna kuma mukaffafatun ya kuli ma harrama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma harrama alaikum to harrama filin ne filin ma dini kuma tunda Allah ya ga ya haramta alaikum kuma jawon majhul almaitata mafulin bihi masu والدم واللحم الخنزير اسمان موصوفان على الميتة الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma uhilla bihi da ghayr Allah wa ma uhilla wa huwa wal ataf ma ismu mawsul uhilla fi al madi mudhi al majhul wa na'ib al fa'il ma'ruf taqdiruhu huwa wa ma uhilla bihi li ghayr Allah به بأو في الجر هاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر مسبوب به لغير الله لغير الله جاء مجرور وهو مضاف الله اسم الجلالة وهو مضاف إليه والجملة فيها أهل أهل لغير الله صلة الموصول فمن اضطر غير باج ولا آدم فلا إثم عليه إن الله غفور فمن اضطر za mu da farkon wannan magana famani da tsora to fa'ul din nan fa'ul istinafiya ce ta fara magana ne da tsora ismu shart jazim fi mahalli rafi wannan ce da Allah ya ce ku ne tsoga fa wa fa wal istinafiya fa man man da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce malamai suka ce ismu shari aljazi fi mahalli rafi mubtada kenan ina khabarun mubtada kuma ya kamata ne mu fara ganin ism sannan sai mu zo mu ga khabarun mubtada to ism mutta shine da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa man da tsoga da tsoga yughal i'rab ujilla fi mahalli jazmi fi'il ash-shagh Allah subhanahu wa ta'ala yace gaira bagi halan min damir idtuga wa hum dafun باجن مضاف إليه وعلامة جره الكسرة الملونة المقدرة على الياء المحذوفة لاتقاء الساكنين الله سبحانه وتعالى يقول ولا آدم ولا آدم واو حرف العطف لا يجوز أن تكون زائدة لتأكيد النفي ولا نافية الله سبحانه وتعالى يقول ولا آدم آدم وهو مضاف آدم مضاف إليه fala isma alaihi fa ugabida li jawab shart tunda ita take kullawa tsakanin shart da kuma jawab shart Allah subhanahu wa ta'ala yake fala la nafiya lil jins ta'amalu amalu inna tunda dai ta'amalu amalu inna za mu ga ismu inna da kuma khabaru inna duk da dai ba innan bane ila ce amma aikin inna take ta zama mata kunta watan inna dole ce mun ba ta ismu da khabarinta Allah subhanahu wa ta'ala yake fala isma to isma shine ismu la kaga dama yanda muka ci tana aikin inan zamu ji ismunta da khabaranta sai Allah ya ce fala ismatu isma din nan shine ismul ladin wal jumla fala isma alaihi jawabu shart wannan shine ismul ladin alaihi jaru wa majrur muta'alliq bi khabari la yana da alaka da khabarin ladin nan tunda muji mubtada na'am da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah inna awfu nasbi Allah ismul jalala huwa mushabbahun inna masu نعم الله لفظ الجلالة هو اسم إن هذا أنا ما من إن من اسم أنت غفور رهيم خبر إن خبر أنت نسيت وكأن الله سبحانه وتعالى زلش ورهيم صفة للغفور wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da fa inna Allah ghafurur rahim Allah inna Allah ghafurur rahim wannan shine da ibadin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan innal da Allah subhanahu wataala yake magana akan inna ma harrama alaykum ma tatawaddama wa la hamla khinzir wa ma ubilla bihi ilayhi Allah kuma la tuga ghayra bagin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wataala ya tuba da cewa innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-bayyinati min al-kitabi wa yashtaguna bihi samanan qalilan ulaika ala ma tafaddal mashkur إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين لله وإن يكتمون سكي ما أنزل الله أبن الله يسوكر من الكتاب من التافي ويشترون به ثمنا قليلا suna siyar da wannan littattafan da samanan kalilan ɗan ƙanƙanin kuɗi. Bi ma'ana abin da Allah ya zo da shi, sai su share gaskiya, sai su rubuta ƙarairaki, in su rubuta ƙarairaki, sai su ce mutane to wannan littafin da kuke gani ya ku duniyan ku da lahiyar ku so ku sai shi. Su kuma mutane na biyan su kuɗi. Su suna ganin ana biyan su da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wannan kuɗin samanan kalilan ne. Duk kuɗi ɗan ƙanƙani ne. masu a ganin su yawa Allah ya tattau ulai kama ya akuluna fi wutulihim Allah ma su sani su fa ba abin da suke ci a cikin nan nasu in bauta ba ba su suna ganin suna ci ba suna ganin duk kuɗaɗen nan ake ba su bayan sun caccin da sufofin mazalar sallallahu alaihi wasallam da gaskiya mutane na biyan su ana musu kaza to su sani wata suke ci a cikin su kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai magana su ran tashin kyama ba kuma Allah ba zai taba tsarkake su ba kuma walahum azabun alim wa'annan suna da azaba ne da dadi Allah yana ne da masu koyar gaskiya na'am malamai suka ce me dalilin su kan wannan aya قال ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم cewa Sheikh Ibn Kasir ya ce Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya yana yi ne da mushrikai waɗanda suka ɓoye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a littattafan su da suke a rubuce suka ɓoye shi to da su Allah subhanahu wa ta'ala yake mimma tashhadu lahu bi risala wa nubuwa littattafai ne waɗanda suke nuna cewa manzon Allah da gaske annabi ne kuma da gaske manzon Allah ne to wa'annan suke koyewa sai sun nan ai ba annabi bane gashi nan gashi nan kun gani su kuma sai mutane su suna buƙatar su samu littafin dan ya zama hujja ga duk wa'anda suka ce akwai siffar maza da littafin su to sai su biya su kuɗi su kuma suna ganin suna cin daɗi ba su san wata suke ci a cikin su ba saboda wa'annan kafin Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya to idan muka ɗauka a yagan larabci nan da Allah subhanahu wataala ya ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar to me ake nufi da butun to shi ba shi butun da jam'in ciki ne amma asalin shi badan ne ciki kuma ciki yana nufin zau dukkan abu kamar ajiwan da zaka iya sa ba ciki to ana kiran shi da badan yanzu ajihun ka me ake so a ciki ana saka abu a ciki to shi ma badan ne cikin shi ne badan din domin cikin me yake ɓoyewa ya abinci yake ɓoyewa shi ma abi me yake ɓoyewa abubuwa da ake sa kaga duk abin da za a sa na ba a ciki ya ɓoye baɗin na na jawu isa ciki akan kira shi da jawu an zai ta kan ciki na to a jiwa an ce jawu ma'ana abin da ke ɓoye abinci saboda haka malaman tafsiri suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa yashtahu bihi samanan qalilan huwa ardul hayatid dunya ɗan daɗin da ake ba su na duniya da shi ne suke sakata su wala za su dinga jin daɗi suna ganin sun ci na ci mutane na ba su na cin dukiyar marayu ne da da mai duk su sani wuta suke ci a cikin su domin Allah subhanahu wataala ya yi magana akan wannan to su san dole sai sun kiyaye dole sai sun kiyaye kuma duk wannan duk shi ɗan ke umurtar su da su aikata haka mun ji dama can shi ɗan makiyinmu ne Allah ya faɗa mana cewa shi ɗan makiyinmu ne a bayyane ba tare da wani koyo ba kuma Allah yana nuna mana cikin alƙur'ani cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira to ai wasu malamai suka ce ai da kafiran nan ake yanzu za su ce akwai wasu marayu kaza kaza kaza kaza in an ba su sai su cinye su ne marayun kansu to su Allah subhanahu wa ta'ala yake su ma ai kafirai da awansu kenan saboda ka duk wani musulmi wanda ke haka ya san shi ba kafi wanda to ya san haka ba kuma shi take mutum ne muna za ka kafirai nan za su gama cewa mutanen su ai kaza an an yi kaza Allah zai biya maka bukata kai kuma tun da ya biya maka bukata sai ka me sai ka yi su kuma abin nan Allah suke ba Allah da gunki ne nasu me iya ba abin da iya ba gani yake ba ba ji yake yi ba ba magana yake yi ba ba fahimta yake yi ba kawai kudin in abinci ne in mai dusu za su suna ganin suna samun arziki da hadaya daga hannun mutane ba su san suna cin wata bane za ga mutum cikin shi yayi kato duk wannan katon yana ganin ya ci daɗi to bai san wata bane a ranar tashin alƙyama Allah ya zai canza duk abin cikin nan ya koma wuta sai ya sha ciwon ciki yake kuma bai san me a ciki ba Ranar kan bayan suna kuma yana nuna mana hadisi cewa innan ladina ya akul wa ya shigo fi ayati zahab wal fidda inda ma yadabjiru fi batanihin na. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan waɗannan kafiran da suke ji da takama. Su za su sha ruwa a ruwan zinare, za su ci a kwanan zinare irin su takama ta kai takama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su sani cewa a ranar tashin alkiyama duk abin nan da suka ci da sunan ina ɗin wannan ƙwaryan ko da wannan abincin da suke ci a cikin ƙwaryan nan a ranar tashin alkiyama Allah ya canza duk abin cikin nan nasu ya koma na guji jahannam wutar jahannama Allah yana gaggaɗi ga kafirai kuma malamai suka ce amma fa wannan aya ama ce ta tarar da kowa da musulmai da kafirai kan musulmi ya tunanin ai ba da shi ma ake ba da ma wasu can Allah ya ƙa duk wanda yake wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi bisa malam ibn kasir yace wa zalika Allah subhanahu wa ta'ala fatqalun alai Allah ya yi fushi da su da Allah mu katamu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda su sun boye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun boye sai su sayar da littattafan sai a wasu kuɗi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce to wannan jin daɗin da suke yi na abdul duniya da kwaɗaye-kwaɗayen duniya duk suna ganin sun more to kan ba mu ruwa bane don a ranar tashi alƙiyama wannan abin cikin na zai bai tsintsinka musu hanjinsu ka wani amfani wannan ka ba amfani tun da ƙarshe za su zo suna nadama akan wannan aiki da suka aikata wani mutum sai ji mamaki to ya za a ma yi kafiri bayan duk hujjojin jere kuma ya kafirce sun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su banan zakamai duk wani abu da ya kamata mutum a ce ya gani da zai imani akwai shi a bayyane ba wani abu da yake ɓoye in kana magana ai kai baka ji haka ba baka ji haka ba ka ba wanda zai daga nan tun yaushe ana bishara da zuwan manzon Allah sun shekaru nawa ga alamomi su kuma manzon Allah da annabawa suka faɗa gashi ya zo ya tabbata an ga haka kuma sai mutum ya ce ai shi bai rubuta haka ba domin su malamai suka ce duk sauran annabawa za ka gaba a mutanen bishara da annabi su in ba al'umma ba Allah ba yanzu annabi mu da zuwa ya bishara annabi mu na zuwa babu annabi ibrahim da zuwa ya mutanen shi bishara da yana zuwa annabi mustafa babu cewa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su koi sai su taso annabi ya taso a zuwan su da tashi ta shi ne annabi za su ce to mu ba faɗa mana haka kuma mu mu ga alama ka annabi ne shi wanda ko Allah ya saka masa cikin imani amma mu ga alama siffan shi kaf sai da suka san wannan sun san da zai zo da kaza da kaza da kaza da kaza komai ba abin da za a faɗa musu kawai dai shi kanci ne ba za su imani ba bayan wannan an faɗa musu a zamanin da zai sun san da zamanin kuma sun ga zamanin da aka ci musu a zamanin kuma ga siffofin da aka ci musu kuma ga siffan ta cika ba abin da suke bukata kowai abin da ya rage wasu ne su amma su ba za su ba ba sa son dama shirya ba wani abu ne shirya ne ba sa bukata amma su sun al'umma fa ya kamata in ma hukuma ne a ce mun fahimta na baya mun ga da Allah ya mutane annabi ne suka imani za a da an dai musu rabbi la tazal alal ardi min al-kafirin dayyara duk wani kafi Allah ba kasa kaka bai shi ko Allah ya ruwa sama da ƙasa duka duniya aka shafe ta kawai ruwa ko ina duka duniya sai aka ƙaga sabon wani zamani kawai komai ya canza har ka'aba wani suka ce a lokacin babu ka'aba sai za ka ƙaga sabon komai dai a duniya a lokacin to kaga wannan bai sha alama ba wayanda za su zo bayan mutanen annabi Nuhu ba ya kai juwansa fa amma duk za ka mu al'umma manzo Allah ce Allah ya sa ma ƙarshe don duka su zama aya mun ga annabi Nuhu duk mun ga abin da ya faru mu a zukan mu ne na karki a cewa duk mutum ya gama ganin wannan wai shi ma yana fatan a mishi wannan wai kuma zai imani a ya san abin da ya faru da wancan dole sai mutum ya gyara amma mutum ya san kuban da Allah mana ba kuma shi ba zai imani ba mun ga shi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani tsaure Allah ya ba sun tun sauƙin mutum ya gama aiki a duniya ya rasu amma su fa su mutum ƙarancin shekarun mutum ana ganin mutum ya ne shekara ɗari uku ko biyar su shi ne karbin mutum amma su ko mutum ya irin shekara dubu ɗaya ba ɗari su ne suna ganin wannan mutum a matsayin mutum mai tsoho amma mu fa yanzu ga kuma ka ga mutum ya kai shekara ɗari aiki sittin saba'in wanda aka yi shi ma a sittin ko saba'in yana gangaren mutuwa yana kan gangaren zuwa ce kawai ta mutu ba duk da wasu za su ce ai akwai wanda suka suka kusa kai waɗin eh akwai amma mun san alaga ta ana cewa ashazu la yuka abin da shazi ne na digi ne ba a iya sa shi a matsayin abubuwan da ake lura da shi kaɗan ne za ka suna kawo shi kamar domin to mutum zai tsaya wai hayyaci zai taga abdul duniya ya dinga canza gaskiya ana ba shi wani can abin duniya bayan ya san a ƙarshen mutuwa ne ba tsorai al'ummar manzo Allah yake ci ba ba tsoron Allah ba ba da ce su al'ummai ne sai ta in sun tara duniya dama dama tunda su suna daɗewa za su ci abin da suka tara su kafiran nan abin da suka fahimta kun shi ne faɗin ƙarya ba su san abu ba su ce ga abin gaskiya ne ce ai babu shi zan ba wanda yake ce maka wai babu su fa mazala a tawa ko injila in ba kafirai ba saboda haka ƙarya bai da kyau ƙarya abu ne wanda bai da kyau kwata-kwata a cikin addinin musulunci da kyau duk inda kaga an ce wai mutum na ƙarya to akwai matsala yasa malamai suka ce duk wani society duk wani guri da ka san ana ƙarya to ka nisan to nan gurin saboda za a yi maka abin da ba za ka taɓa jin daɗin shi ba kuma za ka taɓa manta shi ba sai kai hankalin ka sai ɗore sai haka kuma bayan ka san ga al'amari yasa su wasu malamai ma suka ce in dai mace za ta yi aure sai aure ne a society da ta san ana faɗin gaskiya na in ba ka ba duk lokacin da aka samu matsala ita ma ta samu matsala na taɓa yin haka wata ranar mutum ya yi aure da wata mata ita inda take ba sosaitin makarita ba ne shi kuma daga idan makarita ya fita su wai sai aka yi aure ta wannan mai gaske wannan mai karya ka zama za ta matsuwa ba kai da Allah ya aure ne za ka aka kulla aure tsakanin waɗannan mutane biyu sai wata rana daga da azzauji min almanzil sai mijin ya kore ta daga gidan wata labaha haƙƙaha sai haƙƙinta ina kayanta da akwatinta da mai duk yana ta kuma ta tawo mishi gida ta ce na yadda in gida naka ne gida naka ne rubutocin da na zo da su fa kaza da na zo da shi ko ya ce ya hana sai masu ta je gun alƙali da je gun alƙali ta kai ƙara sai ta laba alƙali duhu zau sai nema a kira mijin nata da kuma shaidu biyu har inda aka samu matsala sai ya zama shaidu biyun nan mutanen abokin mijin ne kuma ga su shi alƙalin ba yana wannan society makarita ba ne amma shaidun daga nan suka taso har za a yi ƙarya al'amari ya ɓaci kenan tun da ta yi aure a nan to ita ma nata ya ɓaci aka kira mijin ta faɗa mai take da shi cewa ya yi kaza ya kaza ya kaza ya kaza aka ce to kai ka da jima take ta ce sai wani kalle to wani haka to wannan wace ce Ali ya ce me wace ce? Ya ce ta ai matar ka ce, ya ce ni ban ma taɓa ganin ta a duniya ba. Wai ma sunan ki ne? Ha? Ko an gani sai ɗauka ta ce wai wai kake nufi ne to kai da ni. Ya ce dan Allah ya ce tambayar ki ne me ya sunan ki? Ni ban ma taɓa ganin ki ba. Ban san daga ina kike ba. Zaman ta inda ake ƙarya ya dangi da kanta. Yanzu kuma ba yadda za ta shi kenan. Yanzu ya an sakinta kuma ya ƙiwa da tun da shi alƙalin da muke aiki. da zahirin abin da miji ya ce yanzu ya ce ma san ta ba miji ya ce ma san ta ba miji aure ba ma san daga ina take sun ji aka tambaye shaidu shaidu suka ce mu ina muka san ta sai ce a'a ku ne shaidu a gaban ku aka ce kuna shaida na aure ku kace eh ja sai alƙalin ya tambaya cewa hal yujadul kalbu fi baitiki shin akwai kare a gidanki fa qalat na'am tace eh akwai kare a gidanki sai alƙalin ya ce a kai ta gidan don wa'annan 'yan alƙaryan ƙaryan su yayi yawa karnuka ne za su iya faɗan gaskiya wa mutane ba wannan alƙaryan kuma sai ga shi kazan da ya gaskiya ana zuwa ya haushin da kai wannan haushin na nuna cewa ya san wannan mutumin shi kuma wai ya san ta miji da mata na nan ma san ta wata kare ya san ta ina faɗan gaskiya za ka ƙarya abu ne wanda bai da kyau to Allah subhanahu wa ta'ala duk akan ƙaryan wa'annan kafirin ne ke nan in ba kan mu zama kamar wannan aiki da suke na ɓoye gaskiya su ba da shirya. Nisan za ka ga wasu manya-manya na malaman Yahudawa waɗanda suka zarfi littattafan maza ala yana zuwa za su gane wannan da gaskiya annabi. Wayan da aka wani mutum shi yana da awon cewa ya yarda da manzan Allah mu ne. Amma akwai siffa ɗaya da ya rage mai kuma sai ya ganta. ran cewa ya karanci a tauran da injila ya karanci littattafan nasu saboda misa yace siffofin shi ne zai zo da katimin annabi ya ganta katimatin nubuwa ya ganta ya ga gaske shi ya ga kaza shi ya ga kaza shi yace siffa ɗaya ne bai gani ba da ta sa har yanzu bai imani ba amma bai faɗa mu kowa abin da zai ba bai faɗa mu kowa kuma ya yarda da shi ba bai faɗa mu kowa kuma wayannan siffofin ba wanda ya ce wannan siffan ita ce haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a gaban shi bai taɓa ganin haƙurin manzon Allah ba shi kuma abin da ya kazanta wannan annabi ne haƙuri ne zai zo yana da kau da kai a dukkanin abin da ka mishi shi kuma bai gaka ba shi ne yake so ya gaka ka wannan shi ne da gaske ne kan tattafan nasu amma su yanzu sun ga siffofin sun ga haƙurin sun wanta amma ba su imani ba shi kuma dama ɗaya da zai rage yake so ya gani sai ya ce to ya zai iya ganta sai ya ji a matsayin ɗan kasuwa a garin Madina sai ta rana manzo Allah ya je siya wa hannunsa ya ce manzo Allah zai ba shi kuɗin ya ce jira sai lokacin da gana ka za zan zo a su kuɗin hannunka manzo Allah yana zuba cikinsa da daddare mutum ne ya san sauran kwana ɗaya ba zai a su kuɗinsa sai to tun kafin kwana ɗayan ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaƙo shi na haƙon wanzu Allah yana cewa kai Muhammadu ina ba ina alƙawarin da muka da kai ina ba ina dama ku kurai sha ba ka biyan mutum bashin ba ya kusa shine bai da gaskiya saboda an yi rana ta gobe da zai kuma tun kafin goben ya zo kaga shine da gaskiya bai da gaskiya mutum a lokacin sayyidina Umar ya ce kai ya fillo ta kwabonsa ya ce ya Rasulullah da ba din kai in yi rashin da'a ba da na filla kan wannan mutum ƙasa na yi ƙasa da kanshi in Allah ya fi daga ta umar abin da za ka yi shi ne ka mana nasiha da gani a shiɗin shi ka umarce shi da ya dinga kyautata ranar alkawari ni kuma ka umarce ni da ya dinga cika alkawarin yadda muka yi ta in Allah ya ce amma tun da kai ka tsauratar da shi akan za ka fille mashi kai yanzu ka ƙara ka biya shi abin da kake da shi sannan kuma sai ka ƙara mishi a saman yadda muke da shi kuma ga sai na umar suna zuwa sai mutum ne ce ni sai na umar ba wai wannan abin ya rame ni ba abin da ya sa na zo shi ne ni ina da cikin manyan manyan malaman fitowa na karanta littattafan su ba shi da zamanin da zan ala yin shi ne right zamanin da yake ban da yayi a wannan gashi an ce min yana da kaza na raka an faɗa min irin suran sa na gani amma mu ɗaya ne ban gani ba shi ne kau da kanshi yanzu na raka na da cewa shi ne safuhun aljihar shi ke kau da kai akan da abin da mai laifi ke ya ce na san ni ne wa gaskiya amma na ne daɗin gane da gaske shi annabi ne ba ƙarshe musulunta kaga wannan shi ne da gaske kan mai karanta littattafan su shi ne ke karanta asalin su a taura da injila amma su sauran ba su wannan domin duk yawancin wanda za ka gani a yahudawa ko nasara za ka gan su ne balide ne ba sa da fahimtar komai ba abin da suke ganewa kai abin da masu hankalin ne za su tawu ce to ya zami mu ta manzon Allah kaza su kuma zahiri akwai daɗin yaya abu shi ko kaje shi za a ko fita ne kai zai buga aukan shi shi ba wani shi to kaza su kuma yahudawa abin nasu yadda da jahilai suke aiki sai irin masu hankalin za ga masu hankalin uku ne kawai a ciki sai a taru duk a taura duk wata attaura da aka san ita ce mai na gaskiya za a ba a tattara a tattara a tattara sai sun tattara su tsinta abin da za su tsinta su rubuta abin da ba za so su ga sun gama sai su kona tun suna da kuɗi za su je kasuwa su yi attaura na gaske kusan goma inda sun san kafin a ƙara yin wasu haka za su su kona kaga sun tsinta za su tsinta sai wa'annan da suka rubuta kuma sai a ba wannan da shi da mutanen shi a rubuta wannan ma ka yayata shi sai a kai shi kasuwa kana neman a taura za a kawo maka wanda ba na gaskiya ba sai kuma mai za ka ce na gaskiya ne kawo kuma da jahilai suke aiki su kuma jahilai za a ce su aiko gane ba ba wani muhammadu ku duba ku gani tashi nan tashi nan shi kuma dama jahili a wani aka ta mishi ko da shi yake da aka ta mishi gashi nan kana ganin shi kuma aka nufa ko sai fito yana ba wani ba wani gashi nan amma su ma hankalin su ba su hannun su fitar sun san da gaske babu babu wannan kafin suke kuma akan su Allah subhanahu wa ta'ala yake magana to wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan wa'annan kafirai malai suka ce to me balagan da ke cikin wannan aya ne cikin balagan da ke wannan aya shine qauluhu ta'ala أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار قالوا لأنهم كتموا ما يتلبس بالنار من rasha bi ma'ana su kafiran nan aka sun fi abin da yake da kama da wuta shine ne shine cin rashawa cin hancin da mutanen su suke ba su min alhadaya da dan hadiya da suke kawo musu da kuma tuffat irin tsaraba mutum ya je gan kaza sai ya kawo musu tsaraban gari kaza to suna tsoron kar su daina samun wannan sai su koya gaskiyar da ke ciki saboda in dai suka faɗa mutanen su manzon Allah mu ne daga ciki na mutanen jahilai ne suna ta musu yadda na ta musu a ce to sun yadda suna ta musu za su yi man da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kenan duk wani girmamawa manzon Allah za su girmama duk wani mai da manzon Allah za su kawo ma kuma su za su zama ba su da dagaja su a ganin su kenan yasa suka ce su ba za su yi man da manzon Allah ba saboda yanzu in sun yi mani da shi wa zai dinga kawo musu halaya waye zai dinga kawo musu a tufas a gaba babu waye zai dinga jin wasu a hanya babu ba za a dinga jin wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a dinga kawo ma da gaba da me da me tun da yanzu shi ne shugaban su su kuma abin da ba sa so kenan amma sun san gaskiya idan Abu Jahl da ake cewa kai ai Abu Jahl babban kafiri ne me me to shi kai shi Abu Jahl ya san da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo ne na gaske ya san da haka ya san komai aka ce zai iya a mujiza dai ya san manzan Allah kan ce ne amma kai imani ne ba zai ba tunda shi da kanshi suna tare da wannan mutum suka wuce manzan Allah sun ce wannan mutum sai ka san wannan waye yace yace to wannan shine Muhammad wanda yake da wani shi annabi yace wannan mutum ya yi dafa cewa wannan Allahu nabi ne wannan Muhammadu na da cewa annabi ne amma ga sai yasa ba zan imani da shi ba saboda kan wani girma duka ya kare Allah a gidansu dangane shi duk manya ne su ne sarakan garin yanzu Abu Talib Abdul Muttalib duk manyan gari ne kuma suna da alaka da shi yana da alaka da su yanzu kuma a ce annabci ta fito ta gidansu har girma sai yawa sai sa nake yadda amma daga shi wannan annabi haƙuri ne yana shi in mujizar ne ya ɗauke ne inda shi kanshi abuja ya san abin hankali da ya kamata ya ce manzan Allah da abin da ya kamata ba dan ya san in ya ce na hauka shi ya san tun da ya san ta abin da ya ce in a kira kaza ne manzan Allah zai kira in wallahi ne a bayan hannun manzan Allah zai ce kana kaza ne da kaza da kaza duk zai faɗa musu kuma ba tare da ya gani ba to amma su kawai gaskiya ba za su ba yasa Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa ya kuluna na na cewa abin da ke shiga cikin nan nasu ta ne na cin rashawan da suke yi ne domin aka luma ya talabbasu bin na gwangwan rashawa to sai ta zama uba tasu na ran tashin kyama to rashawan nan da suka ci ne yasa a kowa wannan rashawan sai Allah subhanahu wataala ya shigar da su ta jahannama to kake kenan inda yakan ai abin nan da suke ci mutane suke ci wanda kuma duk abin da suka ci a duniya na gashuwa ko nan abu duk Allah ya da jigan tashin kyawa don su ji zafi da kyau ba an sun ji sun cika ciki za su je ba haya zuba suna gan a ran tashin kyawa ba za Allah zai aiki da wani wanda suka ja suka zo din ba lokacin wanda ke cikin su ya gugu sosai ai sun zubar da su ga da ina duk Allah zai dawo da komai baya cikin zai ƙara girma da kyau na duk abin da suka ci a duniyan nan ya gama taruwa sai kuma wuta har a lokacin zafin zai fitan da ya fi yawa a lokacin. Da ka duk wanda zai ɓoye gaskiya ta ƙarya sai ya lura. Da ka nuna nake jan hankalin duk wasu da suke wa'azi su lura da dukkanin abin da suke cewa. Saboda ba da fatawa ba tare da lura ba zai sa mutum shi kuma in yi koyi da shi a ranar tashin alƙiyama Allah ya hukunta ka. Laifin naka ne, baka nazari akai baka bashi. Yasa za mu ga manya-manyan malamai Isa za mu ga manyan malaman Imam Malik da Shafi. Duk abin da za su faɗa suna sani. Saboda kar su faɗa abin da ba Allah yake ba. Ranar tashin alƙiyama kuma ya zama akwai matsala. Kaga shi sa Imam Malik shi ilimi ba shi kan shi ini hau. Shi yayi nazari ko da ya sani. Saboda gudun ya zama ko ya manta wani abu a ciki kuma ya faɗa ya zama akwai matsala. ranar tashi alkiyama kuma Allah ya ce zai kun shi ne to da shi ne ba wannan mutum wannan mutum Isa shi ma maliki zaman to saboda jimmin ilimi baya ba da ilimi a tsaye. Dole sai an zo an zo na. Kuma an yi alula sannan za a ba mutum ilimi. Na ko wani sarki shi ne ko sarki imam maliki na kashe shi ne tun da shi ne sarki. Amma ya tsayar da imam malika hanya wai a ba shi hadisi. Masu saboda girmama manzon Allah da ilimi. Sai da ya zane wannan sarkin ya ce a kawo mashi wuta da aka zane shi. Kuma sarki kuma sarkin yadda aka zane saboda ya san shi ma bai jimmin ilimi ba. Imam Malik ya tabbatar ka tambaye shi ya tabbatar da ya dandake wannan matsalar bai da matsala akai bai da shakka ya je ya alula ya nafila kuma ya roka Allah ya faɗa as-sawab dacewa ya ga dakatar da shi kai ya je faɗa abin da baka ba sannan sai ya faɗa maka su tsoron kar su shiga cikin waɗannan Allah yake magana allazi ne ku tuna waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illan na wanda ya ce a istisna ne malamai suka ce to hadhihi sura la tu'addu min al-istisna da adam wujud mustasna minhu wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika ma yakunu fi wutanin illan na ba abin da suke ce shi wuta kuma san illa illa yana cikin me hubil istisna ana nuna keɓanta abu irin kowa ya zo illa fulani wane ne kawai zo illa wane sai dai wane shi ne kawai zo ba kan ana wannan kowa ya zo ban da wane su ma kalaban suke yi to illan nan illa ya kamata ne mutum ake nufi a istisna an kore kowa ya zo wane ne zo an kore shi wanda ya ce ai Allah ya ce illan na sai dai ta kawai a nan ba istisna ba ne saboda ina mutasna minhu babu Isa malamai suka ce to anan illa din nan ba ta istisna bane. To saboda haka anan illa za ta kasance mulga ba ma amfanin ta kawai dai ta zo ne amma ba za ta yi aikin ta ba. Ba ta da aiki anan amma dai ta zo. Wani za ka fassara wa za ka fassara da sai dai kawai ba. Nan da sai dai me yake nufi an yi istisna an keɓance sai dai kawai kaza. To sai sa malamai suka ce to za a li'izafin ta ne hasibu mawdi'aha fil jumla. Ga gwada inda ta zo in da ma ta zo ne ga kusa da fa'ili ta ce mata koi a mata ne gabin yadda zai kasance amma ba za a ce mata wannan mustasna bane saboda ba mustasna minhu amma to kuma a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake samanan qalilan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana magana akan yadda kafuran da suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana cewa innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min al-bayyinati innal kitabi yashtaruna bi samanan qalilan to samanan qalilan wala suka ce ya zo dawon jumana su tara a cikin alqur'ani ne kewa idan muka iza a hisabi qa'un yana nufin tara ne idan muka iza muka ga a ba da da ha wa za ha daya to da'un din nan ita ce tara daga da'un kuma sai ya ungoma kawai kenan ya zo tutara samanan kalilan a cikin alƙul'ani mai girma tutara ya zo samanan kalilan a bakar ya zo su uku a ali imran su uku amma idan su ɗaya a towa su ɗaya a nahal su ɗaya to da muka ce a bakar ya zo su uku su a wasu burare a bakar na farko Allah subhanahu wataala yana cewa wala tashtaru bi ayati samanan kalilan to mun fara yi ga mun ji su ɗaya a cikin suratul baqara dai again yazo Allah subhanahu wataala ya ce liyashtaru bihi samanan qalila kuma dai ai baqara dai again da sun da mutu su uku to zuwa shi uku a baqara shine inda Allah subhanahu wataala ya ce wa yashtaru bihi samanan qalila wannan aya kaga yazo su uku suna ali imran mun ce su uku to a zuwa ne na farko Allah subhanahu wataala ya faɗa ali imran cewa wa aymanihim samanan qalila ali imran Ali Imran dai ya Allah subhanahu wa ta'ala ce washtaru bi samanan qalilan fa bi isa ma yashtaru sannan ya zo Ali Imran dai again Allah subhanahu wa ta'ala ce khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ya ba mu na uku da uku shida shida ne nawa muke bukata uku ya ba mu tara to uku nan shine ya zo a ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tashawun nasa fala takshawun nasa واخشوني ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هذا يزوغ معنا sannan a toba Allah subhanahu wa ta'ala ta ishtaru bi ayati llahi samanan kalila Allah subhanahu wa ta'ala ce ishtaru bi ayati la ishtaru qalila kaga ya zama mun ji takwas yanzu na takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a suratul nahl wala tashtaru bi ahadillahi samanan qalila wayannan su ne wurare tare da samanan kalilan na zo a cikin alkur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ce annas to annas bil ma'rifa ya zo sabbin so 82 na to 82 annas ya zo da alifin da lamun to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawmal qiyama ya zo ainihin ne so 70 a cikin alkur'ani mai girma da Allah subhanahu wataala ce azabun alim ya zo mawwan so arba'in da shida domin a hisabi mimin shi ne arba'in shi kuma wawun shi ne shida idan muka iya a hisabi za mu ga cewa ha ba ja da ha wa za ha da ya ka la mana lamu ita ce talatin ka la mana to mimin ita ce nawa kuwa arba'in wawun ita kuma ita ce shida abajada hawaza wawu ta ce shida to ga arba'in ga shida saboda haka azabun alim ya zo bangon so arba'in da shida ne a cikin alkur'ani mai girma na'am wanda to a wannan aya da Allah subhanahu wataala ce innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu fil kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalilan ulaika ma yakunu fi tilal min an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim to idan muka dau bangaren irabi mu malaman lagabci mana bangaren fi analysis da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina yaktumuna to innal ladina to inna harfun nasbi allazina ismu mawsuli fi ma'al ismi inna yaktumuna jumla fi'liya wa hiya silatul mawsul ma ismul mawsul din anzala Allah fi'l madi Allahu fa'il وهي سيرة الموصول والآئد محذوف تقدير ما أنزله الله من الكتاب ومن حرف الدال الكتاب اسم مزعوم بمن ويشترون ويشترون معطوفة على يكتمون وترب مثلها به زر ومزعوم متعلق بيشترون ثمنا مفعول به وهو مضاف قليلا na'am sama din nan shi kuma haka man uku yake shi kuma wannan na ko kuma ce musu wannan kuma sifa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa ma to ulaika ismul ishara wal kaf lil khitab fi mahallil mubtada ma ya'kuluna ma jumla fi'liya fi mahalli ghafi khabar mubtada fi butunihim fi harfu jarri بطوني اسم مجرور به والحاء مضاف اليه بطوني هم ميم دين كما والميم علامه جمع الذكور علامه ne na jam'in maza illa na kuma shine adat asrun annaw maf'ul bihi mansub wala yukallimu Allah yawm al-qiyamah Allah ya ce wala waw nan atafce la kuma nafiya ce Allah ya ce to la yukallimu Allah يكلمهم الله فعل وفائل ومفعول دق أو داء ومن علامة الجمع الذكور الله سبحانه وتعالى ولا يزكيهم ثم طوفاني ألا يكلمهم الله وتفوق ويغاب سلها الله يأتي ولهم عذاب أليم ولهم موت إن إسكنا فيها كوي تفاقة دي مغاناتي لهم كما عذاب وجبوب domin lamun yana cikin rufin jari to amma nan wanda ya ce Allah me yasa Allah ya ce da shin ba tunda ai tana yin jaza ne kuma Allah ya ce lahum sai bai ce lahumi tunda tana yin jaza a to ai nan za mu ga da an kwana suka zo anan lahum ba sun wani bane da ya ce lillahi ne kaga Allah ya suna ne shi kuma wannan ba lawan din da baki ta wawan din da wani mu dan dai ga mu kowanne da ba a ciki amma da za mu ce dawo majhul to wajawal majhul muta'alliq bi khabaril muqaddam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azabun alim to azabun alim mubtada mu'akhkhar wa hiya mawsuf alim sifa ma'ana shine nas din saboda ko wannan aya gabaci da duk Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani ne a game da makoman wa'annan kafirai da yanda suka zaɓi daɗin duniya akan daɗin da za su ci a lahira. Saboda ko su kafirai a ba su da wayo. su gashi biya ne amma bata suke so wanda kuma duniyar ka- duniyar nan duka wanki ne an yi an gama ta ne sai mun ji cewa mu yanzu wannan zamanin sittin a wata kuna mutum ya gama rayuwarsa shekara sittin ko saba'in a banka zama mutum ya kai shekara ɗari ne aiki saba'in da tara wasu an gama za ga duk wanda ba ya kai ko shekara ɗari ko in dai ba wani ikon Allah ba za ka gashi da shi daga abubuwan kaɗan ne da anan zai yi fitsari anan zai yi kashi anan zai yi kuma ba'in kawai gashi nan ne na Allah da nan daga wani bambanci kawai da wannan yana numfashi ne wanda kuma ba'in numfashi wannan yana iya fitar da rana wannan ba wancan ba iya fitarwa har wannan su suka kenan wanda zai ce ai duk ɗaya ne wannan ma kawai mutum ya gama wannan lokutan za ga kallon mutum ma mara ya gama zakubewa saboda haka amma wai kafirai sun san da irin wannan rayuwar duniya wai amma suka zaɓi su ji daɗi a duniya ba na son na lahira duk mutum ya gama zu ya gama tsufa a zafi mutu domin duniya kan mafarki ne yanzu an an gama su kuma suka yadda su yi wannan mafarkin na suna jin daɗi a duniya in sun watsake sai su gansu suna cin azaban Allah domin duk daɗin duniyar nan ba ya taɓa cikin mafarki ne kan mutum ne kai farka ya bacci sai mafarkin gashi yana cin kaza ya ji wuri kaza ya ji can yana jin daɗi wai sai ya farka sai ya ji shi ko a shi ma a ɗaki yake ko ya ji a shi ma a daji ne an kama shi ana zane shi sai ila da ya kwanta zai bakin gashi a babban guri ya zama sarki ya zama wannan haka duniya take kamar Allah ya ce mutanen duniya ne kowa ya bacci sai kowa ya zama bakin gashi zai gina gida ga har ya gina gashi ya aure ga har ya farfa'a gashi ya mai ana farkawa sai lahira kawai haka ya zama duniya take yanzu nan da shekara ɗari haka tsana Allah sarki yanzu babu wani nan da shekara ɗari to ya ka samu wani al'umma a rayu sai ya kada ni zaka kana Allah sai ki alagan wannan jirgin zuwa mu Allah kan Allah sai ta dagi an zamin ki saboda ga wanda ta take ran sai yanzu nan da shi ka dagi farka ba ma shi ma mutu shikenan to haka ga wata take tafiya take ba ta jiran mutum a ganin kake babba kake yunwa kake ji wani ma kake ji ba ba wanta in ba tsayi tsayawa ne da malami mai sanarwa ne ita kawai mutuwa an tazo tafi ne kawai to amma wai kafirai sun san da wannan kuma wai a ce su zaɓi wannan jin daɗin duniya ba a sanar lahira bayan duniya ba a dawama a lahira ne ake dawama haka a ce a lahira za ka dawama ba ƙarshe kuma ka dinga jin azaba ka san akwai matsala da ma a ce akwai ƙarshe ne ka ce duk sai dai sai an fita amma lahira ana wani duk sai an fita na'am yaushe ne ganin fitar babu shi in dai ba wanda a zuciyar shi ko wani hasken imani ba shi ne kawai wanda duk zai ci duk ya ɗauki Allah zai zai kalle shi in kai wannan ko hasken imani Allah ta yi amma ka fi yi kawai ne la masha Allah wani kawai ba rana na fita ka wanda mutum ya zaɓi ya sha wahala a duniya kuma wannan shi ne zai sa ya ji alhaira mai daɗi wanda haka amma a baka zaɓi wai da ka ji daɗi a duniya ka ji wahala a lahira ai zalla ka ji wahala a duniya ai kuma ka ji daɗi a lahira akan a ce ka sha wahala a lahira sai kuma a duniya ka ji daɗi a ba wannan daɗi duniya kuwa na lahira ba ta ƙaruwa na duniya duk wahala ko kullum ba ka son abinci kana mutuwa ku shi kenan wanda kuma da dama dole sai ka mutu to su kafurai wannan rayuwar duniyar da take ƙarewa suka zaɓa Allah ba su daɗi a cikinta ga wallahi da kuma daɗin ta baya ƙarewa suka su ma azabar za a musu a musu dukkan su gane kuma duk wanda za ga duk man da ba Allah ba kawai munan mutum hankali ka duba hankali shi kuma wani mutum Allah ba wani abin da zai na maka wai baka yaka iman da mutum Allah ba duk wani suffa mutum Allah akwai bishara akwai in Allah sai ma karshen al'umma ma nan kan mutum ya wuce Allah ko zai wai dan yanzu iman da wani Allah ba isa wa Allah ya mutu ɗan shashshata rayuwa ɗan shi kakara ya mutu kayan saboda mu samu dama na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin mutum duk wayannan shekarun da suka zo baya ga wayannan wasu wani imani da Allah ba yana jiran wani lokaci wani lokaci to zaka jira zaka mun Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana komai tun da Allah ya ba mu manzon Allah mutumin da Allah ya yi matsacin zamu domin amfanin mutum ya nemi Allah ya ba shi tsawon rai ko wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya yana nuna mana yanayin da kafin da suke to su sun zaɓe su ji daɗi ne a duniya a lahira kuma sai su sha azaba kawai da ashe za a waka zaɓi ai ina dai son a wannan al'umma a wannan zamani mutum daga abin da zai zaɓa amma su sun mai rawan wani hakan kun kamar da muka faɗa cewa mu al'umma mu zana san baya san Allah bai mu da tsorai ba to tun da ka dai san Allah bai baka tsorai ba ka kenan sai kai maza maza ka tuba kakka cewa ai ina jira ne nan da shekara ɗari uku na tuba to ba sai ka kai ɗari ukun ba yanzu ma wace kai ma wanda kuma wanda ya gaza ne ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari uku sannan ka tuba amma su ganin su ma wanda ya shekara ɗari uku bai ma daɗe abin da suna ganin kamar wani yawo ne ɗan matashi kuma a lokacin annabi ma akwai wata mata ɗan ta yaro sai ta kuka na mata imani da annabi ne sai ta mata ke kuma Allah ne ya faru ta ce ai dana ne yau yana ɗan yawo ta ce yawo ya ce to shi ko shekara shi na to wai shekara shi ɗari uku ko a duniya ya ce ɗari uku wai ɗari uku shi ne mutum ya wuce na yawo bai mata girman nan ba ita da ake sa na shekara dubu ɗaya ya shekara ɗaya ko ai ba abin da ya a duniya ya ce shi yaushe zai gina gini yaushe zai kaza ya ce to ke ya kike gani a ce wannan ga yawan zaki shekara sittin ne ko ɗari ta ce me zan yi da muka me zan yi da abinci me zan yi da ruwa ba ma amfani su ai kasan bishiya kai nan gama shekara sittin ko saba'in ba amfani ma duniya kenan kaga mu ne to wannan al'umman al'umman manzon Allah wanda za mu yi shekara sittin saba'in wanda a kasan bishiya wai mun gama da ruwa yanda kuma da wannan tana gudu mu ce yaushe aka fara azumi wai za a ta gama mu shekara ya zama maka ka kuwa kasan bishiya ka gama rayuwarka ita a garin sai da suke da ka ɗari kaza wai sittin ai suna nan ba kuma ba saboda wannan rayuwar ba tabbas take ji ba saboda gwanda mutum ya gyara to wannan kafirai fa su Allah subhanahu wataala yake mai su ƙarya to mu guji ƙarya duk abin da ya zama na ƙarya ne ka ji an ci haka kuma ka za ka cewa kai fa ba gaskiya bane kaka kaka wani al'amari ka ji abu sai ka tabbatar ya asalin al'amarin ne an ce maka ai wane wane yayi kaza kaza kaza ko sai kuma ka ce ai wane yayi kaza na ya wajen garin to sai ka biya shin me ya faru kafin wannan abu ya aka kace aka waya faɗa maka ya aka samu wannan labarin da mutane su ji ƙarya yau na gwani wajen da aka yi na wani maulana a shasta usman boci bai da lafiya maulana a shasta usman boci na nan da ruɗin shi kuma ce bai da lafiya to kai da kace bai da lafiya gunwa ka ne a cikin makarabai shi ne kure kawai kai tunanin haka ne kuma da aka ci mun ce ya kuma tafsirin mu ranar asabar amma mun ji cewa mu lana ta tsaya wasu mamboci ya kulle da shi ma ranar asabar to kuma wala bai kulle ranar asabar dole sai mun je mun ji na shakka da wulana saboda haka mun daga wannan kullewar sai ranar lahadi ne dan Allah saboda mu lana ta tsaya wasu mamboci zai kulle asabar za mu je mu matan Kaduna mai mata barraki na walana a shafahi Usman Bauchi radiyallahu ta'ala Allah ya kara mishi lafiya ban kwana da shi da zuriyar shi aifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ma dai na ga ana nuna mun cewa lokaci yayi to idan mun zo gobe za mu tarwa da ga inda muka tsaya Allah ya kara mu lana a shafahi Usman Bauchi ban kwana da lafiya mai amfani aifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mu lana shaksufi ban kwana da wasu mana ka ga su anan zage to Allah ka ga mishi tsawon kwana da amfani kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mala Ibrahim sufi Allah ya mishi bukatan shi ma Allah ka ga mishi lafiya wannan ma Allah subhanahu wataala abin da ka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda kuma muka kuskure Allah ka gyara mana hajjin mala'ikunka da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ma Allah subhanahu wataala ta mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun shi na bayan gabatin kan maza lalagen kowa bukatun masu neman kasuwanci Allah ka ba su masu neman aure Allah ka ba su mata nagari na ba su maza nagari kan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta lafiya da ita ta Allah ka ba su lafiya Allah zuna da Najeriya lafiya ka zuna da yankin da muke lafiya ka zuna da Afirka lafiya ka zuna da duniya lafiya alfahmu maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka tuka mahaifiyana sai da Amina daga kakana a shekaru biyar zai yi jama'a da al'amin زي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والخاتم لما سبقنا في الحج في الحج والآتي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malamin addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurin su na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas